الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ci gaba da karatun nahau a cikin littafin nazmu al-muqaddimat al-ajir rumiya da sharafuddin al-amriti rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta laraba 22 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da 22 ga watan shida shekara ta 2022 miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam wannan darasi shine darasi na talatin da ɗaya za mu tashi babin nidai mala ce hamsin tunada wahaya mufradun alam wa mufradun munakkarun qasdan yu'am wa mufradun munakkarun siwahu kazal mudafu wallazi dahahu فالأولان فيهما البنا لزم على الذي في رفع كل قد علم من غير تنوين على الإطلاق والنصب في الثلاثة البواكي كيا علي يا غلام بن طلق يا غافلا عن ذكر ربه أفك يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد و... ويا لطيفا بالعباد الطف بنا تمالت باب النداء wannan babe zai magana akan abin da ake kira da annida'u a wasu malamai sun masa ta'aƙibi sun yi mai naƙadi cewa kamata ya ce babul munada eh saboda almudada ne za a yi magana kamar da suka yi meta a kifi duk da wasu zaka ga malaman nahau suna wasa'awa a babin alistis na u da ya gabata kunga an yi bayani ne akan almustasna amma da ya zo sai kuma ya ambaci aikin to shi irin shi ne ya yi a nan akwai abin da ake kira da almunada shi ma yana daga cikin almansubatu dama muna daga cikin kitab na almansubatu to wannan yana daga ciki to shi yasa ya kawo shi a nan saboda usulubi ne na larabci ne da'i kira a to idan an ce nida'i shine wato talabul iqbali biya au ihda akhwatiha idan an ce annida shine ka nemi fuskantowar wani ta hanyar kayi amfani da harafin ya'un wanda shine ummul abuwab akwai haruffa akwai adawatu da ake amfani da su ko ita ya'un ko kuma ɗaya daga cikin 'yan uwanta a duk da bai kawo su nan ba amma za mu ɗanyi ishara zuwa gare su to wannan shi ake kira da ainihin wato nidai kuma ya kawo kashe-kashensa a kusan guda biyar kamar yadda ya ambata guda biyar ne to na farko akwai abin da ake kira da al'alamul mufaradu sanda za ka yi kira yana yiwa abin da za ka kira suna ne mufaradi alami kuma ma'ana alami shine suna na yanka ba na kira ba ma'anan mufuradi shine ba mudafun bane kuma ba shibhu mudafun bane shine ma'anan mufuradi ba mufuradi kishiyar jam'i ba ta iya yiwa ma ya zamo musanna ta iya yiwa ya zamo jam'i eh azzaidani ko azzaiduna misali to duk wannan a wajen nida'i in za ka yi nida'i ya zaidani ya zaiduna to dukkaninsu a nan a matsayin mafuradi suke saboda ba kai idafarsu ba kuma su ba shibhu mudaf ba ne ko kuma ya zama wanda za ka kira wannan na ɗaya kenan zai zama mufradi munakkari amma kuma na kiran nan makasuda hmm? shi ne wato alismul munakkar ko suna wanda yake na kira amma na kiran nan makasuda hmm? na kiran nan ta zama makasuda amma ma'ana an nufi wani da ita ko kuma na uku kishiyarsa shine mufuradi ne na kira amma kuma gairu makasuda eh ba kowa an ka ayyana da ita ba kawai dai an kira to duk zai bada misalai sannan na hudu ko kuma almudaf wani lokaci zaka ga suna an yi idafarsa shi wanda almunada din na biyar akwai shibhu mudaf shi ba mudafin bane amma yayi kama da mudafi to duk malam ya kawo misalan wayannan aka samu guda biyar to wannan su ne kashe-kashen ne da'i duk sanda ka je kira a larabci baya fita daga cikin wannan ba zai fita ba duk sanda ka ji to mun ce akwai adawatun nida'i wanda ya kamata a ce ya yi bayani a kansu amma bai yi ba wa in kana mun karanta su a baya ko a cikin a ina ne muka karanta su eh da tuhfatul wardiya duka an karanta ya kawo su daga ciki kuma an kakkasa su akwai waɗanda ake kiran karibi da su akwai waɗanda ake kiran ba'idi da su a wa zai tuna mana da abin da ɗan ibnul wardi ya faɗa na masu har da manzuma ne na'am na'am bilhamzi fil qurbin nida bi aiwaya wa a aya linahawi bu'udin wahaya to ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala ya yi amfani da cewa harafin hamza a hmm? ba a yi mata madda haka kawai ake faɗinta a to fil qurbi idan za ka kira wanda a kusa da kai a zaidu ba za ka ce ya zaidu ba a zaidu shi ne bilhamzi bilkurbin ne da to in za ka kira wanda a kusa da kai to sai ka yi amfani da a haka nan bi ai ko ka yi amfani da ai ai zaidu ai rajulu da makamantansu sai ka yi amfani da shi amma waya ita kan ya wa'a da kuma a mai madda hamza mai madda wa'aya da kuma aya su wannan wahaya hmm? haya to wannan linahawai ba'udin eh wanda yake yana nesa ko kusa da nesa eh? to su za ka kira in mutum na can nesa sai ka ce ya zaidu ya zaidu sai ka kira shi ko a zaidu ko a ya zaidu ko haya zaidu to wannan shi ne bambanci to wannan su ne a dawat akwai wasu amma dai waɗannan su ne mashhurai a usulubi na larabci amma ita ya tafi yawa tafi yawa a larabci zaka ga ita kake yawan gani kuma ita ake kawo misalanta a wurare daban-daban to wanda su ake kira da adawatun nida'i yawwa sai ka kalla ya danganta da wanda zaka kira amma wani lokaci kuma ana ana iya saba ma asali wanda a kusa sai a amfani da yawon saboda wani dalili wata fa'ida ta balaga idan an fahimci mu gaffali ne mutum rabkananne ne sosai to ba laifi ko yana kusa da kai sai ka yi amfani da ya ba laifi ko kuma a'a ba magafali ba ne amma dai ana son a faɗakar da shi ana son a yi masa tambihi a jayo hankalinsa to babu ba laifi a amfani da ya kabar faɗin Allah ta'ala za ka ga Allah yana yawan ambaton haka eh wa kulla ya adamu uskun ya adamu kaga adamu ba nesa yake ba laysa ba'idan anillah amma sai ka ce ya adamu ya nuhu ya ibrahimu da makamantansu kaga duk ba nesa suke da shi ba amma me yasa littambihi ba wai sun rafkana ba ne daga Allah shi yasa Allah ya amfani da wannan a'a hmm? to wannan kenan ko irin su ya abatif al matuma kaga yau ban nashi ba ne sai yake da shi ko sai yake da shi amma sai amfani da ya bai ce ai abati ba hmm? bai ce abati ba kuma a abati duk bai yi amfani da wannan ba sai ya amfani da ya to wannan yana zuwa da khilaful asli duk sanda kaga an saba ma asali to akwai wani dalili amma al'aslu shine al-ba'id a sa masa ya al-qarib kuma a kawo waɗanda ya ishara zuwa gare su ko ai a ɗaure ta da makamantan waɗanda da ya ambata to wannan kenan sannan wani lokaci a suka ce ana shafe ya'un din wajen nida'i shi ma saboda wani dalili eh za ka ga ƙur'ani yana zuwa da wannan usulubi irin su yusufu a'rid an haza ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والأصل ya Yusufu. ya rabba na gafir lana amma sai aka shafe ta to wannan ya halatta ba mu yi nida'i cikin mulha ba ko wato ya kawo wannan ya ce wa hasfu ya ya juzu fin nida'i ka ƙaulihim rabbis ta jib du'a'i wa in ta ya hazihi au ya za fahazfu ya mumtani'un ya hada ya ce ya halatta a shafe ya'un a wajen kira ka ƙaulihim kamar zancensu rabbis ta jib du'a'i ai ya rabbis ta jib du'a'i to suka shafe yaɗin kamar irin wancan rabba na gafir lana sai ka shafe ta amma in ka zo ka baɗi dalili kai ka san dalilin da ka shafe abin sai ka faɗa eh ka ce to ga dalilin da ya sa ne shafe yawo eh tun da kai ka shafe abin ka tun da asali ka kawo ta to in ka ƙi kawo ta to sai ka kawo bayani sai ka kawo dalili an gane to in ka koma littattafan balaga su za su yi maka wannan bayani su kuma in ka ga an shafe kaza to kaza ne yasa an ka shafe ta in aka tabbatar duk sanda an ka fita daga asali to sai a ce maka ga dalili eh ko kaza da ka gani to ga dalili ko kaza da ka ga ya dace ambata ba ambace shi ba ga dalili to wannan ya halatta amma in banda wurare guda biyu wuri na farko shine asma'ul ishara in su ne suka zo a matsayin munada ba a shafe ya unnida shi ne ya ba da misali wa in ta ya hazihi sai ba da misali da irin su hazihi haza ha'ula da makamantansu to ba a shafe ya a nan a cikin asma'ul ishara misali ya haza to ba ka ce haza to wannan ba ne da'i ka yi ba ba kai da da'i ba ko kuma na kira gairu makasuda ita ma ba a shafe harfin nida tabbatar da ita ake yi yauwa irin su misali kana wa'azi ko hudin mai hudu ba ya gafilan aqbil kamar faɗin mai ashirya a ya gafilan to wannan na kira ce gairu makasuda to anan sun ce ba daidai ba ne a shafi harfin nida a ana shafi harfin nida ga almufradul alam ko kuma almufrad mufradun nakira gairu ay makasuda ko kuma mudafi mudafin shi ma ana shafe mai ko kuma shibhu mudaf duk wa'annan ya halatta to khamsun sunaye guda biyar tunada a wata nuskan tunadi duk ɗaya ne tunada ana kira tunadi kai kana kira wahaya su ne ga sunan guda biyar mufradun alam suna mufradi shine mun ka ce kishiyar mudafin da kuma shibhu mudaf ba kishiyar jam'i ba alam kuma ya zamo alami wa mufradun munakkarun da kuma mufradi amma wanda aka kawo shi na kira amma yu'am an nufe shi kasdan da nufin kira ma'ana an nufe shi tare da kasdan saboda ta'ayini an san da shi ake a kuma na kira ne an san na kira ne ko yawwa shi mafaradun alam mun ba da misalin sa a ɗazu wa kulla ya adamu ya ibrahimu ya nuhu ya musa ya kaza ya kaza wannan mufaradai ne alamai duna za mu samu mufaradun na kira mufuradi na kira makasuda fil qur'an hmm? hmm? eh ghairu makasuda fi kitabillah ba a larabcinka ba eh na taji ila qur'an ko babu na'am mufradi na kira makasuda subhanallah mawjud kasirun fil qur'an hmm? kuni bardan no gagani wa salaman wannan yayi ina wani a annan mudafi ne eh mufradi an ka ce ko baka ji ba nuhun nuhu alam ne ko na kira ne nuhu Nuhu ai alami ne ba sananne ba ne Nuhu. Eh? Ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr. Yawwa wa qila ya ardu bul'i ma aki wa ya sama'u wa qidal ma. Wannan yayi. Ya ardu, ardu anan na kira ce? Makasuda. wa ya sama'u sama'u anan ita ma na kira ce ya jibalu jibalu anan shi ma na kira makasuda haka nan ya naru suna nan da yawa za ka iya fitar da su wa mufradun munakkarun siwahu to sai kishiyar wancan shi akwai shi a ƙur'ani mufradi na kira gairu makasuda kishiye wanda ya gabata hal yujad hmm? to mu bar shi mu kai ga misali kila za ku tuna wa mufradun da suna mufradi ai laysa jam'an wala musanna munakkarun kuma na kira siwahu amma ba wanda ba irin wanda ya gabata ba wani wanda ya gabata kenan shi gairu makasud na kira ce gairu makasuda na hudu kazal mudofu hakanan mudof shi ma wanda za a raba shi shi ma mun ba da misalin saɗazu ko? hmm? to a ƙaro misalin mudof munada mudof fil ƙura'an hmm? ya abati mu ambaci isa na'am rabbana ghfir lana mu ambace shi a ɗazu sai mi kuma ya bunayya aha eh rabbi mun kawo na irin rabbi a kawo wani ya ibadi ina ha to ina mi ina wata wallazi dahahu sai wanda ya kama da shi shibhu mudaf shi akwai shi a ƙur'ani ko gairu mawjud to sai a rike mana da shi shibhu mudaf da kuma mufradun munakkarun gairu makasud sai a bincika sun zo a ƙur'ani ko ba su zo ba to ya lissafa mana guda biyar sai ce yanzu ya bayani akan hukuncin su da misalansu fal'awwalani na farkon nan guda biyu shine al'alamul mufrad sai mufradun munakkarun makasudun sai ce a albina gina su lazim ya lizim tafihi ma a kansu su wajibi ne a gina su mabaniyai ne ma'ana su ba sa layin ma'urabai in ka tashi an batun mabaniyat a nahau eh to ka ce akwai almufaradul alam sannan akwai mufradi na kiratun makasuda wannan su mabuniyai ne a kan mi za a gina su malan sai ce a alallazi za a gina su bisa ga abin nan da ƙad haƙiƙa ulim an sano fi raf'in tare da ko fi raf'i kullin a cikin yi ma kowanne daga cikinsu raf'a asali mufuradi da me ake masa raf'a babban ma haka shi ma mufuradi na kira da me ake masa raf'a da damma to da shi za ka gina su sai kai masa zamma hukunci ne na farko kenan min gaira tanwini amma ga doka kar ka yi tanwini in dai za ka yi nida'i ga wayannan guda biyu to ba a yi musu tanwini sai ka sa musu rufu asubura kawai alal itilaki kuma bisa itilaki ala ayi wajahin duk yadda suka zo bisa babaitawa to ba a yi musu tanwini to su mun ji hukuncinsu kamin ya kawo mana misali wan nasbu nasba ita kuma tana tabbata fi salafatil bawaki a cikin uku wadda suka yi saura su kuma ka gama urabai ne amma su dukkaninsu mansubai ne eh to abin tambaya tunda su waɗance ce za a gina su akan zamma to me yasa an ka sa su cikin kuma layin almansubatu ai kamata a kai su layin marfuwai ko eh me ya dalili to suka ce saboda li'irabin su na mahalli ne sun zauna ne a mahallin mansubi ko a mahallin nasbi kamar yadda za mu ji to kaga ya kasa mana su kashi biyu biyun mabaniyai ne alal dhammi sauran uku kuma mansubai ne alal fathi ko bil fathi to ga misali na farko kaya ai mislu ya ali kadin nan ismiyatun ce eh kaya aliyu ha gani sai ka duba ha gani ya cika sharuɗan mufradun alam na'am ya cika aliyu alami ne da an ce aliyu kowa ya san wato suna ne na wani mutum ayyananne kuma sananne ba amuru ba ne ba zaidu ba ne ba khalidu ba ne ila akhiri to ha gani shi yasa aka yi masa dhamma aka ce aliyu tunan haramun ne a larabci ka ce ya aliyun ko ya aliyan ko ya aliya ko ya ali duk wannan haramun ne a ya aliyu shi yasa waɗancan da aka ba da misali za ga ka ake faɗansu hmm? yawwa ko ya gulamu ya kai yaro shine na biyu mufradun munakkarun yu'am qasdan eh nakiratun ce makasuda eh in talik bi ka fita tare da ni to wannan guda biyun duka dole ne a gina su a haka shi yasa can aka ce ya adamu aka ce ya ardu ya sama'u ba ce ya sama'un ba kowa ya sama'un ko ya ardun duk ba a faɗa ba ko ka gani ko ya nuhun to duka ba a yi musu na kira shi yasa ya ce maka min gairi tanwinin alal itilaki alal itilaki to ka sai ka ce ismiyatun mabniyun alal fathi la mahalla laha min al-i'rabi ba ta da mahalli ya sai ka ce harfu nida'in mabniyun ala sukuni ko aha wanabat akwai saura wanabat manaba fi'lin mahazufin taqdiruhu unadi aw ad'u wa taqdirul kalami ad'u to tunda an cire shi shi fi'ilin da fa'ilin sai aka kawo ya saboda haka wannan ya zaman wancan take da aka goge aliyu shi kuma ba sai ka ce munada la munada mabniyun alal dammi ko alama yurfa'u bihi li'annahu alamun mufradun wa huwa fi mahalli nasbin domin wal aslu fil kalam ad'u aliyan unadi aliyan Allah huwa al aslu yanzu baka son wannan usulubi saboda saƙon da ke cikin nida'i babu sha'anar babu cikin unadi aliya wannan ma'anar babu ta to shine sai aka canza fi'ili sai aka kawo harafin nida'i sai aka ce ya hmm? an gane to can shi aliyu mansubi ne to amma kuma ƙa'ida tun da yanzu an riga an kawo harafin nida'i kuma an shafe masa amili to yanzu kuma hukunci ne zai canza bai yiwa a ce ya aliyan sai suka ce to bari a gina shi don aka ce ya aliyan sai ya zama kamar gairu mu'ayyan ba wani aliyu ne a ne wanda an ka sani ba to zama neman sufi can sai aka aje shi gefe nan sai aka kawo shi aka canza mai riga aka gina shi akan bamma aka ɗauko waccan abin da ake masa rufu'a da shi shine don sai aka samu ita sai aka ce ya aliyu ya aliyu to shine ya sai ka ce harfu ne da'in mabdiyun ala sukuni la mahalla laha min al i'rabi tunda ta tsaya mahallin jumla ne an gane yawwa ba ta da mahalli to sai ka ce wa nabat manabal fi'ili ko wa qamat maqama fi'lin mahzufin taqdiruhu unadi aw ad'u aliyu sai ka ce munada mabniyun ala dhammi ko ala ma yurfa'u bihi li'annahu alamun mufradun wa huwa fi mahalli nasbin ya gulam to shi ba irin wancan ne ya shi ma irin wancan ne harfu ne da'in mabniyun ala sukuni la mahalla laha ko la mahalla lahu wal hurufu tu'annas wa tuzakkar eh harfu dida'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu ko la mahalla laha min al i'rabi wa qamat ko wa qama maqama fi'lin mahzufin taqdiruhu unadi aw ad'u gulamu ko sai ka ce munada مبني على ما يرفع به كو على الضم لأنه مم؟ لا ليس على يا شيخ مفرد مم؟ يوا منكر مقصود to wannan shine wa huwa fi mahalli nasbin ko bi harfu jarrin bi kenan mabniyun ala al-kasri ko sai mi hmm majrurun bibi wa ala mabniyun ala sukuni ko fi mahalli jarrin majrurun bibi in talik fi'lu amrin مبني على السكون قو وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت wannan shine misalan wa'anda ya ce fal'awwalani fihi malbina lasu alallazi fi raf'i kullin qad ulim min gairi tanwinin alal itlaqi to wannan shine abin da yake nufi saboda haka da mufradi alami da mufradi na kira makasuda na kira makasuda to wannan shine hukuncin su damma ake musu to waɗanda ya ce wa nasbu fi salasatil bawaki sauran uku waɗanda su kuma layin ma'urabai suke mansubai to sai kawo a mufradun munakkarun gairu makasudin shine ya ce ya ga filan an zikirin rabbihi afik ya kai wanda ya rabkana daga ambaton ubangijinsa a fi ka farka ka faɗaka ya ce na gani a ce ya ga filo ba saka ce ya ga filan tunda ya ce nasu ba za a yi mishi yawwa to ya sai ka ce harfi da da'in mabuyin ala sukuni la mahalla laha min al i'rabi aha ha ha
قام فعل محذوف ها قام مقام فعل محذوف وتقديره أدعو
a yaɗin yaɗin nake tunanin kamar akwai gyara dole tana da mahalli mahallin raf'a ya kamata ta zo kamata a ce ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni fi mahallin raf'in tunda mun ce tana tsayawa ne a matsayin jumla ta fi'ili da fa'ili fi'ili mudari'i da kuma fa'ilinsa zamiri mustatiri saboda haka tana da mahalli mahallinta shine raf'a yawwa tunda a da'u kaga fi'ilun ne mudari'un kaga marfu'un to kuma tayi ne ya ba ne a kansa to sai a gyara wannan da waccan ya aliyu ya gulamu da ya gafilan to duk dai inda aka kawo ya to ta tsaya ne a mahallin rafa'a ya harfin nida'i mabniyun ala sukuni fi mahallin rafa'in gafilan to shi kuma ba munada ko mufradun mansubun ko li'annahu nakiratun ghairu maqsuda wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu مفرد وهو صحيح الآخر عن حرف جر مبني على السكون الذكر اسم مجرور بأن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ربي ربي وهو مضاف كو ربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف أيضا والهاء مضاف إليه مجرور وعلامة إيه مبني أو مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه جيد أفك to sai ka ce wal jaru wal majruru muta'alliqani biga filan ya shi shi ma can bi bin talik shi ma wal jaru wal majruru muta'alliqun bi in talik domin wal aslu ya gulamu in talik bi mm to duk suna ta'alluki ne domin labudda lil jari min ta'alluki bi fi'li naw ma'anahu dole a samu jari da majaruri suna da ta'alluki ko ga fi'ili ko ga abin da ke da alaka da fi'ili yana ɗaukar ma'anar fi'ili to gafilan yana ɗauke da ma'anar fi'ili shi yasa eh, da an da majururinsa za su yi ta'alluki ne ga gafilan afik fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ba huwa ba anta afik anta ka faɗaka ba cewa an kai ya faɗaka ba ko yana faɗaka ya kashifal balwa to wannan shine na hudu mudafin kenan wanda aka yi idafassa ya kashifal balwa ya mai yayi musiba wa ya ahalar sana ya ma'abuta yabo as-sana'i ne wa ya latifan bil ibadil tuf bina bil ibadil tuf bina ya sai ka ce harfu nida'in mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in wa naba manaba fi'ilin mahzufin taqdiruhu ad'u aw unadi kashifa hmm eh منادى مضاف وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أها البلوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه لأنه اسم مقصور to wannan shine wa ya ahla sana shi ma wa wawul atfi mabniyun ala al ya harfu nida'in mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in wa naba manaba fi'l mahzufin taqdiruhu unadi aw ad'u ahla aha منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد aw li annahu ismu fi'lin eh ismu jam'in kai ba mufradi bane wasu kuma na ganin mufradi ne tunda akan ce ahaluna ahalu ahaluna hmm hmm wasu kuma su ce mufradi dai ne to ba laifi za mu iya barin shi mufradi hmm yawwa munada مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد أو لأنه اسم فعل ورغدون صعبان ما لما اللغة الثناء سيكتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهزفت الهمزة في آخره لضرورة الوزن والأصل يا أهل الثناء ويا لطيفا wannan shine shibhu mudaf shi ba mudafin bane amma yayi kama da mudafin hmm to sai aka kira shi shibhu mudaf ya mai tausayi gabayi sai ya ce ultuf bina ka tausaya mana ya Allah waya shi ma wa wawul atfi mabniyun al fathi ko wawul istinab ko wawul taqsimi in ka ga dama mabniyun ala al fathi ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in latifan shibhu mudafun ay mudafin shibhu mudafin منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ب حرف جر مبني على الكسر العبادي اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير يا شيخ ألطف فعل عمل مبني على السكون وفعله ضمير مستتر كوكة فعل الدعاء لأنه موجه إلى الله إيه، ألطف فعل دعاء فعل الدعاء مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إيه، بي بي سيكتي حرف جر مبني على الكسر بنا ضمير الفاعلين كوكتي ضمير الفاعل كوي مبني على السكون في محل جر مجرور ببي ليس مضافا مجرور ببي و... والجار والمجرور متعلقان بفعل ألطف suna ta'alluki da su Eh, duk inda ka ga jari da baju suna ta'alluki amma da sharaɗi in harafin jarran nan na asali ne ba na ziyara ba ne In na ziyara ne wannan laya hataju ila muta'alliqin hmm? da bai da bukata sai an ce yana da ta'alluki da kaza da kaza da kaza to wannan shine shi yasa suka yi sabani akan ba'un din da ke cikin basmala bismillah wanda suka ce za'ida ce suka ce la ta taju ila muta'alliqin wanda suka ce a ta asali ce suka ce a tana da muta'alliki mahzufi muqaddari hmm? eh shine abin da za ka yi na karatu kile aqra'u bismillah Hmm? ko af'alu kaza bi bismillah to wannan shine karshen munada nan za mu tsaya insha Allah akwai tambaya sai a yi, in babu kuma to sai wani darasin sai mu ci gaba a takaice dai ya kakkasa muna munada kashi biyu wa ta fuskar li'irabi akwai waɗanda ake ginawa akan dhamma guda biyu alami mufradi alami mufradi a nan eh, suna mufradi ya shiga musanna ya shiga jam'i ma ya shiga idan musanna ne suka ce to yubna alama yurfa'u bi wahiyal alifu misali ya zaidani to ya sai ka ce harfi nida'in mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in wana ba ko wa kama makama fi'ilin mahazufin takadiruhu unadi au adaru zaidani sai ka ce munada hmm? munada munada eh? a bari ya magana kai ba kai yi kuma ka hana wani a kanka ka sani ga wani ya yi magana bai yiwa ka hana wani magana koko inda baka san abin da ke cikin na'am faddal ya shek na'am zaidani aha munada منادى na'am hawil مبني على الظن hmm?
مبني على الظن taƙillah ya shi zaidani mufradi ne na mabniyun bil alifi mabniyun bil alifi Mm. mabniyun bil alifi li'annahu to ka gani wal musanna da'iman kuma yurfa bil alif ومسنن يا ما أتي مقرأ
eh an fada hankali ne ya gushe ta gani munada mufradun mabniyun bil alifi li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil alifi niyabatan an ad-dhammi wan nunu 'iwadun an at-tanwini fil ism al mufrad to haka ya muslimuna ko ya zaiduna nafsu shay ya suka ce harfin nida'i mabniyun على السكون في محل رفع أه؟ وناب مناب فعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي هم؟ أو كان وكلت فعل مضارع ne shi kuma marfu'un ne tun da mujarradi ne um, muslimuna ko zaiduna daga ce munada mufradun hmm? mabniyun bilwawi Eh, mabniyun ko alalwawi nafsu shai yana shiga mabniyun alalwawi ko mabniyun bilwawi li'annahu jam'ul muzakkar as-salim wa jam'ul muzakkar as-salim yurfa'u bilwawi niyabatan an ad-dammi wa nunu 'iwadun an at-tanwini fil ism al-mufrad to wannan in musanna ne ko kuma jam'i yadda zaka yi li'irabi saki fahimta Eh, to ce wadda ya yi mufradun alam dai ya shafi eh, zaidu ya shafi zaidani ya shafi zaiduna ya shafi zuyudu jam'u taksir saboda haka duk jumu'u din nan ya shafe su guda hudu eh dama muna da eh, guda uku kai muna da jam'ul muzakkar as-salim muna da jam'ul muannas as-salim muna da jam'u taksir to duk ce wadda ya yi mufaradun alam ya shafe su sannan musanna ya shiga eh eh? musanna ya shiga kaga kenan abu nawa ke kar- shiga karkashin mufaradun alam hmm? hmm? da wani da wani hmm? jam'ul muzakkar as-salim jam'ul muannas as-salim جمع المؤنث السالم ثم جمع التكسير ثم ثم المثنى ثم الاسم المفرد sun zan biyar kenan eh to ce wanda yayi khamsun tunada ko tunadi wahaya mufradun alam din nan duk ya shafe waɗancan dukkanin su mabniyai ne inda aini da yi ko da ya ko da ko da yara harafi duk sauran huruf ɗin da muka ambata ko ai ko aya ko haya ko a duk za su shiga sannan eh, wa mufradun munakkarun shi kuma mun ji cewa na kira ce makasuda ko yawwa to shi ma haka a duk wa'ancan da muka ambata su ma sun shiga Hmm? saboda haka jam'ul muzakkar as-salim yana shiga hmm? eh yana shiga a wurin wasu in ka mai da shi na kira Mm, amma kamin ka yi da da'in ka mai da shi na kira misali eh to wannan kenan misali ya musulmuna amma ba ya kana nufin wasu musulmai ayyanannu ba ba na garin ku kake nufi ba ba na wani gari ba na Najeriya ba a'a kawai dai ka kira musulmuna to ya danganta daga niyyar ka kai e ya shiga haka nan jam'ul mu'annas as-salim ya muslimatu ya muslimatu hmm? to shi ma ya danganta idan ayyanannu ne matan nan to ya zama wancan babin alami kenan in kuma a'a ba ayyanannu kake nufi da su ba to sun zama nakiratun makasuda nakiratun makasuda Assalamu alaikum. haka shi ma musanna zaidani musulmani eh? hindani da makamantansu to kawai abin da ke bambanta su shine a ta ɓangaren nufin shi wanda yake mai kira eh shi ke kawai ke bambanta su sannan mufradun munakkarun shi babu ishkali a kansa Ah, wannan kenan hmm? mufradun munakkarun ghairu maqsudin eh shi babu iskali a kansa saboda haka in ka kawo shi kawai nasaba za ka yi za ka ce ya taliban ko ya tullaban eh haka ya talibina hmm? ko ya muslimina Eh, idan kana nufin ba wasu musulmai ayyanannu ba sai kai masa nasabarsa ya musulmai ni kaka ce ya musulma ne wannan sai in ya zamo babin alami ko kuma na kira makasuda amma na kira gairu makasuda to wannan sai ka sarrafa shi ka jujjuya shi yadda ake juya shi ta fuskar li'irabi to wannan shi ne babbanci da yawa ana samun kwaba a nan eh wayanda ba su yi zurfi a nahawu ba to in suka zo sai su yi kudin goro eh sai su buge kawai eh tunda sun gaba a yi musu nakari kuma babu nahu nahu ya riga ya mutu yanzu kasuwar nahu ba ta ci yanzu to ina masana nahu suke babu ba ba ta yi yawa ba a karatun nahu sai ɗaiɗai illa man rahima rabbi to shi yasa abubuwa suka lalace shi yasa kallama kaga mutum ya iya jan larabci sai dara biyu ya ja su lafiya lau sawa'un ko da wasali ko babu wasali sai ya yi barna eh ta su kan su masu wasalin kwaba suke yi sun jari kwaba suke yi ai gara ba a bar rubutu ba a sa wasali ba ya fi dama yin wasali ai bata littafi ne malam eh bata littafi ne don yasa duk wanda ya san kai ne baiwa rubutu wasali eh, saboda matsala ake samu a bar shi kawai haka nan su masana in sun zo sun san yadda abubuwa ke tafiya eh, eh, amma duk wanda a jahili to ko da wasali ko ba da wasali ba barnazi sannan in ma ai wasali ba daidai bai iya ganiya sai ya ce to haka an ka rubuta haka an ka rubuta ka gani ko da wafa ɗalibu wal matsalubu shi mai rubutun ya samu matsala shi ma mai karantawa ya kasa ganewa to ai shi yasa ake so a yi karatu saboda in waninka ya yi kuskure ko abokinka ko malaminka ko ma waye sai ka gyara Hmm? sai ka gyara ko ba haka ba ne shi ilimi ka'ida ne Eh, wa inna zal ilma bil istiqra'i wa naqalihi min kutubil udabai inji shehu abdullahi eh, shi ilimi biyar diddigi ne me ka'ida ta ce me ka'ida ta ce in ka riga ka santa shi ke da abin da kuma magabata masana abin sun ka rubuta shi ne kawai wanda ya saba to ya saki layi ba adibin shekarunsa ba adibin tarin iliminsa ba adibin a kaza a ba'adi ko saba ka'ida to ya saki layi hadha huwa al-asl shi ma ilimin ba nasa bane isko waye to don me da zai saba ka'ida ai ba tashi bace eh shi ho karatu ba ya kowa yayi wani garama bane duk abin da kaje ana faɗa haka malamai suka tabbatar wa inna zal ilma bil istiqra'i wa naqalihi min kutubil udabai eh to ka kiyaye wannan ka bi littattafai mi aka ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza sai ka nakalto ba kai ka ce ga ra'ayinka ba wannan sai in ka zan mujtahidi to wannan kana ijtihadi shi ma ga abin da babu nassi ko da ga nahu ne ba za ka yi ijtihadi ka ce fahimta ta kaza ba sai in babu nassi daga magabata in akwai nassi to babu damar lajtihada ma'an nas in ka je za a magana ijtihadi to babu nassi Allah laba babu shahid daga larabawa babu shahid daga su ashabul fanni irin su siba waihi da makamantansu to wannan kana iya ijtihadi wallahu a'lam kuma wani na iya tahowa daga baya ce kai kuskure shi bai da ijtihadin ka ba eh eh ko kuma in sun yi ijma'i su malaman nahawu shikenan sai ka bi ijma'in su shi ma ijma'i ba ij- ba a ijtihadi in ga ijma'i hmm? ba a yi kamar ce wadda ya misali a fal'awwala ne fihi malbina lazim alallazi fi raf'i kullin ƙari ulim to wannan mujma'un alaihim ba ka ramar ka zo ka canza shi sai a kai kana ganin ya kamata a yi kazawa haza mujma'un inda nuhat duk malaman nahawu da 'yan kufa da 'yan duk da 'yan zahiriya a nahawu irin su ibnu mubba al-qurtubi kusa a nahawu ma akwai 'yan zahiriya akwai ibnu mubba al-qurtubi ya rubuta littafi ar-raddu ala nuhat yawa malaman na hau raddi shi kuma yawa su siba ya raddi ɗan zahiriya ne iya mustahidi ne yana da a ɗaki littafinsa ar-raddu ala nuhat Eh. ya zo shi ya inkarin wasu abubuwa ya faɗi dalilansa
ya gano hayar
saboda haka almuhimmu dai kawai kai karatu kasan ka'ida shi kenan in mutum ya yi kwabarsa kai kasan inda za ka bi Eh, in mutum ya kawo hayaniya to kai kasan inda daidai take ba zai bata ba lokaci ba in ka ɗauki littafi kana karatu ka kuskure kasan nan an samu matsala sai ka yi gyara me yasa ake samun ta hakiki halan ai ma ta hakiki shine ka ɗau littafi ka ɗan yi gyare-gyare Hmm? ka tabbatar da abin da asali sannan kurakurai da aka samu na nahau kai tambihi na sarfu kai tambihi na cicciro wasu abubuwa kai tambihi na imla'i kai tambihi shi ne ma'ana to amma in ba kai karatu ba za ka iya ganewa ai ba za ka iya ganewa ba ko to wannan duk wannan wasullan da suke wahal da mu kawai suke yi da ba ai wasalin ba lakana aula lakana aula amma ga wanda ya san abin da yake shi shi- shi mai shi mai rauni wasali ya gaso to wannan alama ce ta cewa kana da rauni kana da rauni eh kana da rauni to wannan dai shine sai eh, al-mudaf da shibhu al-mudaf su ma dai duk mun ji cewa mansubai ne to su ma ya danganta ana iya samun suna mufaradi na iya samun jam'i duka ana iya samu to amma duka in ka zo da su na kira za ka yi musu Hmm? ya tsullaban in ba kana nufin wasu ayyanannu ba ya zuyudan da makamantansu ya zaidaini to wannan da sharaɗin in ka mayar da su da kira baka bar su a alamiyarsu ba to wallahu alam wal ilmu inda Allah nan za mu tsayawa insha Allah babukan ma sun yi kusan karewa na mu yi kokari mu gani to Allah na taimakon mu mu karasa littafin akwai tambaya? تو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته